الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي كان في المريا بأن سبحانه وتعالى وأن يتتعاوني وأن مجلسي يو لا نتلتن تقص وتعبر بالأسالي hijira ta 1445 wanda ya da 23 da wata da goma shekara ta 2023 ya kuli mamu musannif rahimahullah ta'ala wata sihul wasiyatu lil hamd yace wasiya ga ciki ya halitta kenan ana iya awa ciki wasiya wace gata da ciki ayi wasiya ga wannan cikin ko a bashi wani abu idza ulima annahu kana mawjudan hina wasiyatu lahu idan aka san lokacin da aka yi wasiyar akwai shi in an tabbata akwai ciki to sai a yi wasiya ga wannan ciki babu lai me yasa a ce bi annal wasiyata jarat majaral miras yace domin wasiya tana gudana ne magudana na gado mirasu ko ne intiqalul mali na kasance wata cirewar dukiya minan insani daga wani mutum ba'da moti bayan ya mutu ilal musa lahu zuwa ga wanda aka yi wasiya gare shi bigari iwazin ba da canji ba da an ba da wani abu ba kan tikali ila warisi yace to kaga wannan kamar yadda abin da zai cire koma ga mugabe ai yaron kamar da za a mishi wasiya kuma yana iya zama mai gado ai yace to duk ɗaya yare yanda mulki zai cire daga wancan mutumin da ya mutu ya komo ga wannan cikin ya gade shi eh to haka nan kuma zai iya cirewa ya komo ga wannan mutumin ta wasiya in ya mishi wasiya kenan babu wani matsala saboda haka ya ce walhamdu yaris kowa san ciki yana gado aiko ita ce fata siyu wasiyatu lahu duk wanda yake gado ko wasiya ta inganta mishi wa hada la khilafa fi wannan malamai gaba da su sabani ba magana ce daya kadai ana iya kai wasiya ka ce wanda tana da ciki idan ta aihu a cikin abin da na bari a ba ta kaza ko a ba cikin nan kaza yayi saboda haka lokacin da aka
Leka tana da ciki, wancan tana da ciki ne kuma ana ciyar da ya in ta ta ko da yana ba ga wasan dukiya.
yawwa ai ana iya yi ba mu da bismillah wani Wata tura wasiyatu bi kulli ma fihi nafa'u mubah. Ka kalata saidi wa kalbul ganam alladhi ya'rifaha لأن الوصية تبرع فصحت في المال وفي غير المال مما يباع الانتقال به الانتفاع به فالحبة وهذا لا خلاف فيه إذا كانت الوصية في طاعة الله تعالى
yace wata siwar wasiyatu bi kulli ma fihi naf'un mubah yace ya halitta yi wasiya da duk abin da yake da amfani amfani na halal kenan ko da abin nan ba a sai da shi amma iya da amfani amfani shari'a ta yar ra'ayi to ana ayyo sai gare shi yace misali ka kalbi saidi kaman kalan farauta kalan farauta kalan da ake farauta ai shari'a ta yarda ga shi na cikin alqur'ani shari'a ta yarda a rike kare dan farauta to ka iya kai a'a ai wasiya gare shi kace misali a rika bashi abinci a kudi na wa kalbil ganami ko karan da ke tsariya tumakai da awakai duka ya halitta ayi amfani da su to ya halitta alladhi yarisuha wanda yake garanta li anna alwasiyata tabarru'un domin wasiya kyauta ne fasad bin mali wa fi ghayr al yace ta anganta ga dukiya da abin da ma ba dukiyar ba mimma yubahu al-intifa'u bi wanda ya halitta amfani da shi yace kalhibati kamar kyauta wa hadha la khilafa fihi yace wannan babu sabani amma da shadi za ka mutu wasiyyar bi ta'atillahi ta'ala in wasiyar da aka yi akan wannan abin ta da'a ce kare zama to abin na sabu ba irin kawai kare ni ta mutane suka rike na jin daɗi ba da sauransu a yace in abu ne wanda ke na da'a na'am wa tasawwur wasiyatu bima fihi nafa'un mubah من النجاسات كالزيت كالزيت من من من الجسم لأنه يجوز الانتفاع به فجاز فجاز نقله إلى إلى الغير بالوصية كما لو وهبه له.
yace wata sihul wasiyatu bima fihi naf'un mubah ya ce haka nan ya halitta a yi wasiya na ba da wani abu wanda yake da amfani minan najasati na najasa misali ka zaitin mutanajis kamar mai wanda zai ta wada cikin shi ai ana iya amfani da shi ta wani bangare ko kunna hutura ko wani abu da annahu yajuzu intifa'u bihi domin ya halitta ai amfani da shi ka iya kai wasiya ka bada shi fajaza naqalu ila al-ghayr kenan ya halitta ka bada shi zuwa wani bil wasiyati da wasiya kama law wahabahu lahu kamar da zai bada shi gare shi kenan anan zai ci mai wanda najasa ta shiga kaga ai ai bai da kyau tunda ya zama mai najasa to amma kuma ana iya ayi amfani da shi kamar taki ne kaga ana iya amfani da shi duk da abin da ke cikinsa ana iya samun jita da sauransu to tunda ana iya amfani da shi ka iya yin wasiya da shi ka ce ka ba ne to ina ga wancan shi ma kenan na kare shi ma kan ka yi wasiyar kenan da kare ka ce ka ba da shi ga wani eh tunda yana da amfani mu ba na'am to bismillah wa tasiru wasiyatu bil ma'dum kallazi amara ummati amatu amatu amatihi aw shajaratihi لأن المعدوم يصيب التملك تملك أن تملك وأن تملك المساحة مساحة فإذا صح فإذا صح ملكه بطريق المعاودة صح تملكه عن طريق الوصية وسيرة التي هي تبرأ من باب الأولى وأعلى.
ita wata siwar wasiyatu bil ma'dum ita ta halitta a yi wasiya ga abin da babu shi kenan ka yi wasiya da ba da abin da babu shi sai a gaba abin da zo misali kalladi ta hamilu a matuhu au shajaratuhu kamar ka ce baiwa ta ga baiwa ta na sai ɗin da za ta aiwa na yi wasiya na ba wani shi abin da za ta aiwa nake so in ce na yi wasiya na ba wani da shi ba matsala ko ka ce ga dabino na nan idan ya yi diya ai kaga da bai diyan ba idan ya yi diya na ba wani ya halitta a yi wasiya da shi babu wani matsala a nan
yake ce mutum yana da mace ta da ciki sai ci wanci in ta haɗe ya mace na bara da aure da ɗan wani na yi ba to shi wani wanda wasiyar da muke magana ta ta badawa ce kenan wani baiwa shi ne ake iya bada ɗanta ba a bada shi gaba ɗaya ne ko a bada ɗiyarta shi ne da muke magana to wannan kuma wasiya ta abawa ne wannan shi kuma a ƙa'ida ta shari'a idan mu yanzu misali ka ce in na mutu ya ta wance abawa ne to idan ta ce ba ta so ba za ba shi haka nan kuma idan ya saba ƙa'ida ta karanta ta shari'a to saboda haka ba ba shi ba me yasa saboda Allah ce man kafa bi musin janafan aw isran fa asla bainahum fala isma idan mai wasiya yayi abu wanda shari'a ba ta yarda ba aka yi gyara babu matsala da sau da aka ce nan dan ka ce a bashi in dai bai shiga sharɗi ba a bashi ba to sau da haka li'annan ma'adu domin abin da babu shi ya sibu tamluku an tsariki salami ya ce ya halitta a mallake shi ta hanyar ba da oda yanzu an yi daga nan za ka ba da odan masara tana ɗan limi ku yi ciniki da mutum gashi masara kace zo aka baka buhu aka za ai gwaka ake ko oda kuma ya halitta a bada oda a musulunci eh to ai kaga shi ma wani abu ne da babu shi eh to haka nan ka yi wasiya da abin da babu shi wanda ana tunanin samun shi kenan shi ne malamin suka ce in ya samu sai wannan kuma bai zama wani babu wani abu ana eh ka ce duk wasiya sai bayan mutuwa ne ka mutu babu wannan abu shikenan inda akwai a bashi sai ke cewa wa'an ɗariƙi a musaƙa ta haka nan ɓangaren shayarwa na gona ita sofai za saha mulku idan mulkin shi ya inganta bidarikin mu'awada a ba da wani abu a ba da ai ƙora da za ka ba da ai kuɗi za ka ba da a kama ka yace to in mallakar irin wannan hanyar ka ba da ma a ba da ya inganta yo ai na kyauta kun ai yayi ma inganta yace saha ta mulku ya halitta mallakar shi an tarikin wasiyyati daga hanya ta wasiyya ya fi mawancan allati hiya tabaru'u min babi aula wa ara yace wanda ita kyauta ce wanda min babi aula wa ara hanyar da tafi ma tafi tacewa dacewa tafi kuma kasancewa na'am وتصح الوصية بما لا يقدر ما لا يقدر المبدي على على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والسمك في الماء لأن موسى له يخلق موسي في هذه الأشياء في هذه الأشياء ولا يضر الم- ولا يضر العجز عن تسليمها وقد الوصية بها لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي وكذلك لا يضر حجة الموسى له عن استلام- عن استلامها عند وفاة الموصي لأنها تبرأ فمتى استطاع الموسى له استلام استلامها أخذها وإلا فقد كالإذ to yayi yace wa tasihul wasiyatu bima la yaqdiru musi ala taslimi yace ya halitta a ba- a yi wasiya ga abin da wanda ya wasiya ba zai iya bada shi ba kana da wani abu amma ba ka iya bada shi ba a yanzu ka iya kai wasiya ka ce ka ba wani shi misali ka tsaye da fil hawa kamar tsuntsu ya tashi sama kuma naka ne yanzu ka yi wasiya ka ce akwai tsuntsuna da ya gudu na ba wani yawwa wasa maka filma ko kihi a ruwa ka ce kihi na gasar a cikin ruwa na bada li'annan musa lahu ya ce domin wanda aka yi wasiyar aka ce an bashi ya khalifin musi fi hadin ashiya zai zama kambacin wanda aka wa wasiya a wannan abubuwa ne wala ya zuru al'ajabu an taslimiya ita kenan ku anan kasa bada ta baya cutarwa ba matsala kan li annal wasiyata ita domin wasiya mun san da cewa la tanfuzu batta zartuwa illa ba'da wafatil musi sai bayan mutuwar wanda ya wasiya kenan da mun san sai bayan mutuwar shi ne ba matsala wa kadhalika la yadru ajazul musi lahu an an islamiya yace haka nan bai cutar wanda ya wasiya a almusa lahu wanda aka mashi wasiya akan ba a bashi an islamiya akan bai karbe ta ba inda wafatil musi lokacin da wanda ya wasiyar ya mutu me yasa bi anna tabarru'un domin kyauta ce kiran dan ya kasa karba dan ya kasa kawo ta babban matsala fa mata istata'a Musa lahu duk lokacin da wanda aka wasiya ya ga yana da iko da zai kama ya kama lokacin da in ko bai ya kasa shikenan aka ba ya kama kashi wa illa in ko ka kasa kama shi badala ta kwaci kan irsu kamar gano ne in ba samu ba hakuri yake to shi ma wanda ɗayan karasa shikenan hakura za ka yi
نعم. وتصح الوصية بما لا يملكه الموصي كما كمئة درهم لا يملكها فإن ملكها الموصي عند موته صحت الوصية و- وإلا فعلت لأن ال- لأن الموصى به معلوم في وقت نفاذ الوصية وتبطل كما لو كما لو قدم الم- م- موهوب فإنه تبطل الكبر وكذلك الوصية
sai ma da ci gaba da cewa wata sihul wasiyatu bima la yamliku al-musi yace ya halitta mutum yayi wasiya da abin da bai mallaka ba yanzu ka ya kai wasiya na ba mutum wani abu yanzu ka bakar shi tunda ai da mun ba da zaka ba da in ka mutu kenan ka mutu inda akwai a bashi in babu shi kenan ba shi kenan ba yace to ya halitta kai wasiya kami at dirhamin la yamliku kamar ka ce na ba wa na dirhami 100 misali mu anan ka ce na ba idan na mutu abinda na bari a ba wa na jika 100 na ba maka da jika 100 ba maka wani komai da yau zaka mutu maka da kosi ba matsala yace fa in mal- malaka almusi inda moti idan wanda ya wasiya ne shi ya ba da ɗarin nan lokacin da ya mutu sai aga ya mallake ta ya ba shi sa ta yi satin wasiya wasiya ta yi wa illa in ko da aka zo da ya mutu da aka riya bashi da jika ɗarin matsalar ta baci shi kenan sai ka haƙura li'annan musi bihi ko musa bihi domin abin da aka wasiyar da shi ma'adumin babu shi abin da aka wasiyar babu shi fi lokaci na fadin wasiya lokacin da za a zartar da wasiyar babu abin kenan shi kenan fata butul ta baci kama nau yace udimal mahub kamar lokacin kamar da a ce an rasa abin da aka bada fa inna tabdul hiba ake kyauta ta baci to haka nan wasiya ita ma fa kanalikal wasiya haka nan wasiya ita ma ta baci
وتصح الوصية بغير معين كأب من أبيه لأن المجهول ينتقل إلى الوسط بالإرث فصحة الوصية به كالمعلوم وهذا لا خلاف فيه وتأتيه وتأتيه الورثة منهم ما شاءوا أي أن ورثة الميت ميت الموسى يأتون يأتون الموسى يأتون الموسى له أي عند أي أمر يختارونه من أبيد من أبيد من أبيد مورثهم لأن لأن اسم الأمر يتناوله وذهب بعض أهل العلم إلى أن تعيين هذا الأمر يكون طريق طريق القراءة فيقرأ بينهم فمن وقعت عليه آتيه موسى موسى له لأن القراءة طريقة الشرعي لتهديد كل ما لم يمكن تهديده إلا بها فوجب الأمر بها وهذا هو الأقرب
yace wata sihul wasiyatu bi ghairi muayyani yace ya halitta wasiya ba tare da ka ayyana abin da ka bada ba kamar misali yake cewa ka abdun min abidi kamar a ce kana da bayi da yawa sai ka ce na yi wasiya na yi wasiya ga wani don na mutu a bashi bawa guda inda ce a bashi bawa na wani to da an sani to yana da bayi da ya ce a bashi bawa daya cikin bayi na kaga aka ce ba ga bawan da za bada ko kuma shanu gare shi ya ce a ba wani sani ya cikin shanu na ai ga bai ayyana ba ko na kuma gare shi ko ma mai ko ma motoci ne ko ma gida ne to ka san ku a aiki ne ba karami ba to shine za ku ji bayan da bada to ya za a yi wajen bada wani za a bada shine za ku ji yake cewa li annal majhula yantaqilu ila alwarasa lil irs yace domin wannan abin da aka ce a bada wanda ba a san shi ba ai da man zai ciri ne zuwa ga masu gado da dalilin gadon su ko idan mutum ya mutu duk abin da ya bari ba za a ba maka da shi kenan yanzu abin da shi wannan mutumin ya ce a bada wanda ba a san shi ba gurwa bai je gurin magana kenan ku shi ba da tare gurin shi kun gane ku ai ba dole sai an san menene ba kade yanzu ga ku yanzu za a yi kenan a hudda wanne ne sai ke cewa fasahatul wasiyatu bihi wasiya ta anganta ta yi da shi a mushi ayi wasiya da shi kal ma'lum ita kal ma'lum kamar wanda aka sani saboda haka kenan kamar wanda dan mutum ya ce ya baka kaza bai wuce ba iri kaza ko bai ce wani ba ko bai ayyana ba babu wani matsala sai kawai wasiya ta yi ya ce in yau da haka kamar kamar da sananne ne a yanzu da akwai abin ko an kawai da za a bashi a bashi wa da la kula ba fi ya ce wannan malamai ba su da saɓani wajen idan mutum ya yi wasiya da abin da bai ayyana bai ce wani za a bada cikin bayina ko dabba kaza ko raƙumi kaza ko ma menene ko gida suka ce malamai suka ce gaba ɗaya ta yi wasiya ta tabbata kuma za a bashi sai dai inda za ki saɓani wajen wannan ne za a bashi shi ne za ku ji amma ba da haka dole ne sai ku ji shi ma kuma alhamdulillah da zan ci magana ta yi rajiya shi ne zamu fa'ida da ta yi namu sai kaya yi tarjihi yake cewa wa tuɗi walansu minhum ma sha'u magana ta farko suka ce kenan abin da za a yi masu gado su ba shi abin da suka dawo kaga na akwai matsala ko ba haka bane yanzu misali ya ce a baka bawa cikin bayi wancan bawa zai jika ɗari biyar wannan ɗari ma biyar ba ko tsoho ne ko mara lahiya ne shi za su diba shi za su diba su baka an gane ko shi za su baka to za ku ji magana to ba suka ce to su za su baka masu gado wani magana amma wani magana ai ba za ta kai labari ba tunda abin da ce ai la zarra wala zirar yawwa haka nan in shanin ne tana yi wa wata saniyar za ta jika ɗari biyar wata kuma sattuma ba a karɓe ta ba kafin kira akwai matsala haka nan in gida ne wani gidan iya iyaye miliyan goma wani kuma miliyan ɗaya ma an daji da zaune ɗaya maka gida cikin lungunan nan a hagan da zai maka a jan kadir to kaga kenan aka ce masu gano su bada abinda suka so kuma kun san dai ba su bada na kirki ba to shine za ku ji magana ta farko suka ce su ba shi abin da suka gada ba ai anna warasatal mayyit masu gadon mamacin almusi wanda ya yi wasiya yutaunar musa lahu za su ba da ga wanda aka mashi wasiyar wanda baban zai ci aban za su ba shi ayya abdin yaktaru na duk ba wanda suka zaɓa sa da suka ba da tare wani akwai matsala min abidi daga cikin morisium min abidi morisium daga bayan wanda za su gada kenan wa'annan magada 'ya'yan za su ba da wanda su gada ko ba 'ya'ya ba ne masu gado za su ba da wanda su ga dama daga cikin bayan wanda za su gada menene dalilinsu sai ka ce da an to wannan shi ne hujjarsu dalilinsu shi yasa mutum inda a kai tsaye baka zo da dalilin nasi ba to shan kasar ka mata wuya da in ka zo da shi da wata illa da illa za a kawo ta fi ta kari kuma dole ka sallama to sai suka ce illar da ya sa muka shaka li'an nasmal abdi ya tanawalu suka ce domin sunan bawa yana kama kowane ɗaya duka bayi ne sunan sani yana ko ai duk wanda kamar sani kamar sani sunan sunan gida duka kowane kamar ai sunan gida ne to kaji abin da suka suka ce kada shi za a bada to sai ku za ku ji kuma gaba wa za ba ba'du ahli ilmi wasu malamai sun tafi akan cewar ila anna ta'ayyana hadha al-abd yakun bi tariq al-qur'a ta gani ko suka ce wannan bawa ko wannan shanu ko wannan raƙumin ko wannan gidan za a yi shi ne ta hanyar ƙuri'a kaga adalci don wannan za ku samu da cewar illar da za su ka sai ta yi ta wa'incan ƙarfi dole yau innan su ne za su rinjaye suka ce irin wannan idan mutum ya yi wasiya bai ayyana ba to za a ba shi ne ta hanyar ƙuri'a matuƙar abin ilin shi da yawa ne kenan yanzu bayi gare shi da yawa sai a zo ga suna a kasu gaba ɗaya a yi ƙuri'a kowa da sunan shi ya sa a ɗauko wanda ya ɗauko ya kai nashi an zuba ku a bulala jire ba za a ɗauko kara jire kowa jire ke da ni za ta yi da kara to kaga ce nan hanyar ta ƙuri'a za ku ji dai dalili su za su ɗau saboda haka fa yi ƙura'u bainahum sai a yi ƙuri'a tsakanin bayin in ma gida ne kowane a mashi lamba a yi ƙuri'a in ma raɓin man ko shanun ko ma motocin ko ma menene kuma wakata alaihi duk wanda ƙuri'a ta fada kansa otiyahul musa da sai a ba wanda aka wasi a cikin da naka kenan in aka yi wani bawon sai mai tsaga ya haɗu maka shi za ka ɗauka sai mai ana ɗauko ya haɗu maka shi yasa duk abin da aka tsaniyar ƙuri'a hankali zai kwanta ka san kaɗai aka Allah ya rubuta ba to in ba ƙuri'ar ba sai a za'a yi akwai matsala shi yasa ai ko rabon masu mata ba ɗaya ba ko rabo irin wani idan ya kai haka ai koriya ake idan abu ya zama haka ɗaya kuma koma ƴaƴanka ne koma mene za a yi to haka ake yi a yi koriya kenan duk wanda ya samu kenan ba ya gaba an yi zabunta tunda in ba a yi ba koriya wani zai ce an yi zabunta an ɗauke shi an bar wani amma an aka yi koriya kasa haka Allah ya kaddara maka kun gane ku ko wani adashi ma da ake idan an zo ana duk abin da babu wata shari'ar ta ce ga wani za a ba to in aka zo ƙuri'a ce sai aka zo za a yi a gashe wa za a fara ba kowa iya ni ne ni ne ni ne ni ne to sai a yi ƙuri'a sai a wannan ƙuri'a ba ku goma ba ne sai a yi ƙuri'a a rubuta goma kowa za a san na ɗaya na biyu na uku na hudu har na goma a ce duk wanda aka wa ɗauko shi na farko an ɗauko kai na farko an ɗauko wani na biyu wani na uku har zuwa na goma kowa kenan babu zan amma yanzu in ba a yi bakuriya duk wanda aka wa za ce a yi zaɓinta wani ya yi sani shi ya sa hanyar kuri'a take hanya mai sauƙi annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi bulaguro akan tafiya da mace to cikin mata ne da ya za a yi sai a yi kuri'a wanda sunan ta fito ya tafi da ita kaga yanzu babu wani mata na wanda da kaɗan abu ake na ɗan gundu yanzu kadai ana yi ɗan ana tafiya haka nan shi ke yanzu sai a ce a dama wayan zama ne shi ke da gawa da jin maganganu kala-kala eh shi ke da kadai sai a nuna kuma su mata ko da yanzu misali kaddara wanda za wanda sunan na ta hutu wanda da a zahiri hakika jiran ta ake dace baya amma duk da wannan ta hutu wanda ake ta lamba za ta riga maka wannan magana kenan ba a yi musu daidai kenan dole ne a nan dan adam to ba mata ba mazan ma ba musu daidai kenan in dai ba ƙuri'ar aka yi ba duk abin da za a yi in dai ya kama ya ƙuri'a ko yaranka ne in wani abu ya kama ko za a yi bulaguro ɗaya ne za a sai da shi ko ma mene ne a yi ƙuri'a da an yi ƙuri'a su ma sun san da cewa haka Allah ya kaddara ya bada kuma yana sa mutum yana karɓar abin da Allah ta'ala ya rubuta mishi ba tare ya samu kuma in za a yi dama adalci za a yi in za a yi ƙuri'a wani lokaci ba gaba ko kalas yanzu misali idan kana za ka yi debuwar ko za a yi kwafo misali idan ya zama misali kalas guda biyu gare ka misali a shekara da terminal guda biyu sai ka yi musu kuma daban-daban nasijar misali in dai ba iri ɗaya ba ne to yanzu in aka zo duk yadda za ka yi ƙoƙari ka auna kowane akwai mai sauƙi tun wannan ake kala uku ake tambaya da asali sai a yi akwai mai wuya akwai wanda kowa zai iya samu akwai kuma tsakatsakiya kenan masu ƙoƙari su za su ci gaba ɗaya to kaga yanzu in aka zo duk da ka laban ka yi ƙoƙarin wannan ɗin duk wanda za ka ba in suka leƙo na tara zai na suwa ne a hina musu babu yadda za a yi ka yi a cewa ko da su wa'annan suna zargin ka su wa'annan suna zargin ka kowa ci a zaina shi ya sauki ko za ka da haka da adam ba mu shi daidai to ya za a yi ƙuri'a ake da an yi sai a ajiye ƙuri'a kaɗai ɗaya ɗauko a nan in ya ɗauko shi kenan ƙuri'a su kuma wancan su ba ga tasu an kane kenan duk wanda ya san da haka aka yi ba mai ƙara yanzu ce makala kuma kowa san da cewar adalci kai amma in ba ya haka ba ta za a yi kaɗai a ai saboda akwai wani a can ai mutum shi ko dan uwan shi ko ruwa mai kama da haka to saboda haka sai ayi koriya wajen ƙura'ana ta bari ƙurashin ba akwai gura-guran kai da sai a tafi eh da za a za a yi malam ga wani ka ɗauko gurgu shi ke malam gaba kawai tunatawa ne zai ɗagu kawai ba kamo yau daga nan ma ya kasa shi kasuwa kawai da aka shiga da shi ake ce yake cewa ya ce yace li an a shi da muke ciki li annal qur'ata mun kai bai qur'u bainahum kuma mun kada lahi utiyahu al-utiyahu al-musa law mun shi wannan duk wanda qur'a ta wada kan za a bada ga wanda aka mishi wasiyar so shi ne ce li annal qur'ata tariqun shar'i yace domin qur'a hanya ce ta shari'a li tahdidi kulli ma lam yatamakkan يمكن كيف لتهديد كل ما لم يمكن تهديده إلا بها duk abin da ba za a iya haddade shi ba a ce gashi wanda ake ni sai da ƙuri'a to hanya ne ta shari'a kenan yanzu a nan da wannan illa da wace illa wace ta fi ƙarfi wannan ta fi tunda su wancan kaga kawai ta suka yi suka ce ai domin sunan bawa in aka bada kowanne ai sunan bawa ya kama kowanne shi ne illa da saka suka suka ce a mu muna da dalili na shari'a kira sun yi kiyasi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ƙuri'a akan al'amari irin wannan kamar yadda muka yi bayani kwana ba in ba manta ba wani bawan Allah saboda haka ya yi wasiya da bawansa da aka zo sai a ga abin da ya bari da bayi kai da bayinsa sai a kan aka bada su ya wuce sulisi ɗaya nan ne za a iya bada a cikinsu aka zo aka tsetse da su aka yi ƙuri'a wanda sunan shi hutu kadai shi ne aka yi wani ɗaya huta to kenan ƙuri'a hanya ce ta shari'a kenan dole ta fi waccan magana saboda haka kenan babu magana cewar a baka duk wanda aka dama a baka kenan dole ƙuri'a ce za a yi kuma wannan wai ba wannan kaɗai ba a wannan hanya abubuwa da yawa kamar su misali na bangado duk abin da ba da ƙuri'a za a yi shi ba to mafi yawa sai an yi ƙwara a cikinsa yanzu misali na bangado idan za a yi shi duk yadda kake tsammani in me za a yi sai an samu wani abu na matsala amma duk wanda ya san dama tun da farko kafin a farawa kaya balar ake gauri ya ce to duk abin da za a yi balar ma da inda so ne za a bada kowa zai samu ne ta hanyar ƙuri'a to yanzu a yi balar na gaskiya domin in ba ce za a yi ta ƙuri'a ba za a yi wani a bige shi ƙasa don wani ya same shi amma in ka san wani ƙuri'a za a yi ka san tana yiwa bai faɗo kanka me za a yi gaskiya tunda kenan kowa san ba da tabbas saboda haka sai a zo duk abubuwa a yi musu ima wannan gida a kaza wannan gida a kaza wannan gida a kaza mota kaza a kaza duk wani abu sai a ɗauko wani abu a raba mashi su zama kima kenan da mota kaza da kare da guri guda sun zama sun ba da balar cin gida kaza da wani duka an kare yanzu ga magada sai dai malamai sun ce in akwai wanda yake zaune a wani guri ana iya amshi abuwa amma ba dole ba a bar shi shi ya zama ya faɗo a cikin nashi amma ba dole ba in an uwa sun yarda suna damar shi cike ki maimakon ya tashi ya kaura kaɗai a yi abu na gaskiya na adalci amma in ya nuna shi ma a yi rashin adalci a nan ya bige kuɗin abin ba za a ɓashi amma in za a yi adalci a hudda mashi imar shi yadda ya kamata to wanda yake zama a ciki sai a bashi babu ne ko wanda yake amfani da abin misali mota ce yana jigila da ita shi ma yana cikin magada to maimakon a ba wani wanda ma bai san ba aiki da ita iya so sai a bashi amma a yi gaskiya in gane ko to yanzu duka kayan an zo an yi saboda haka kenan ga kashi kashi nan sai a sa kowa in daki daki ne ma za a yi sai a sa kowa su kenan dai babu magana cewa ke ma an aka yi haka nan hankalin da kwance ki ka san babu cuku cuku a ciki amma in ba yi ba haka sai a ce an je an zanzamna an yi shawarwari dama a kitsa take to amma in dai an yi ƙuri'a kowa san da cewar ƙuri'a dai kana kallo a gaba idan ka aka yi kuma babu duru-duru kuma in an kasa ma sai an girgiza ta kowa ya gani an jujjuya su haka yi kamata kenan saboda haka mutum ne so ɗauka shi yasa kuma ido ta ƙuri'a daɗin ta duk mai gari ya je ɗauka yanzu ka ɗauko bindiga kadai kawai wanda ma ka haƙura ka zauna kowa je ɗauka in ka haƙura kana zaune ƙarshen ta abin da kake son ya zo ya haƙi kanka shi ko mai zanen yana yi wa zai dauko ko dauko abu mai kare kamar yan kokowa ne sai mu sai dai ya dauko abu mai kare da ba dauko ko da zai dauko ko ba dauko ka kana zaune da karkaje da kaje ka dauko kan gayi to saboda haka kenan haka za a yi sai ce fa wajaba al'amalu biha yace to shi ya wajaba a yi aiki da ƙuri'a ya fi wancan a bada wanda aka dama yake cewa wa hada huwa al-aqra yace to wannan shi kenan wannan shi fi rija a wani maganganu na malamai kenan yanzu dai ga abin da ya kamata yana gane zama kuma dai an canza lokacin sallah yau wannan an samu an canza an canza lokacin sallah da arba'in da biyar ake yi da yau da ke kenan yanzu insha Allah insha Allah kenan tun daga arba'in da biyar ne a iya samun fara karatu tun a ƙarfe hudu don a samu a ƙare da wuri a sallami kowa inda lokacin da ya canza yanzu da kare shi da rana ta wada shi da daidai suke wada dama a cikin yin kalanda ta zama shi da minti biyu suka dora amma a kika na dama shi da masu ke wada yawwa kwanan rabi aka rasha da rabi da kakar shi zai da wata kuma yanyi da rabi ta yi kwanan sai dai kuma kawai na zai duka a rauni a sabisulla a kowane da yau da muka tsaya Wurufin jiyar al'asaliya ko? Sabisulla. wanda ne na'am نعم مثل قول الله سبحان الذي أسرى بخلقه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى daga wannan da kasa a cikin sigar sigar
تجذبه المقلة تسقية جديدة وتقوم بدون وسط الليل يربط بين عامل والحسن والغلول وتعجل منام وتعجل تجعل وتجعل عامل لازم وتعجلا حكما وتقديرا فيكون بالاسم والغرور بالنار من الذي مقصود به الا انه مجنون بالحرف بسلوك الصحابة وسلم
مم.
والفعل ذهب مال ومن ومنه مم. ومن سمى هو عالم سمى من مثال معنى مباشرة إلى إلى نعم إلى كلمة مدرسة لذلك نعم تبين بالوسيط.
الوس- الوسيط هو حروف الجر إلى غير أننا لا نعرف كلمة المدرسة مفعول به حقيقة لأنه مجرور بالحرف نعم وحرف الجر الأثرية وحروف الجر ها وحروف الجر لا وحروف الجر الأصلية هي إلى التاء نعم على على حاش نعم عشان حاشا في عن على منذ منذ كي الواو التاء نعم.
to ma da yake cewa hurufin jar al'asari harfan jarra wasali ƙasa na asali hurufin jar al'asari ya ce harfin jar al'asari harafi na jarra wanda yake na asali kuwa ma lahu ma'anar khas shi ne wanda yake da ma'ana ta musamman wanda take keɓarunta wa ya taju ila muta'alliq yana buƙatar abin da zai race da shi don ya sada ma'anar zuwa da shi sawa'un a kana mazkurin aw mazufan wannan abin duk ɗaya ne ya zamanto an ambace shi ko ma babu shi misul kamar da aka ce min ila fi na wa kaulika kamar da aka ce zahabtu min albayti ila almasjid na hutu eh, na tafi daga gida zuwa masallaci mina kaga zahabtu ya ce mina amma da ce da- zahabtu albayt kaga min albayt sai ke cewa wa misal qawli Allah ta'ala misalin da Allah ke cewa subhanallazi asra bi amri laylatan min almasjidi alharam إلى المسجد الأقصى ita fa inna min ita wannan min da kace minan da yake ta masjid harami ta dullu ala ibtida'il gaya tana nuna daga inda gaya ta fara daga inda aka motsa kenan na fito daga guri kaza daga guri kaza kenan motsa shine ibtida'i al gaya yace farawar gaya al makaniya ta guri wa ila ita ku ta idan nan tadullu alan jihai ita ku tana nuna cewa ƙarshe ya zo min kaza ila kaza kenan ce ila an iso min ku an mutu min da guri kaza ila guri kaza fi kulli min al misali wal ayati al karima cikin misalin da maka da ayar wannan wa li kulli min al harfayn muta'alliqun maskun da da min din da ilan kowanne akwai abin da yake rataye da shi wanda aka amince shi yace wa hurufin jarri haɗi ya to irin wannan harufa na jana ta amalu ala itimami ma'ana tana aiki nan da cika ma'ana da wanda su ne ake saduwa a gane ma'ana yake cewa ta dullu a ta- yake cewa haka ne ko Mm, ta dullu ala jiha- a wannan mai shi Mm, yan wada gan shi yake cewa eh, ala itimami ma'ana amiluwa bima yake cewa tajrubuhu min ma'an yace amilinta abin da take jawo na ma'ana far'i wanda take reshe ne jari sabuwa yake cewa misali wa taqum bi dawl alwasid wannan harafi na jarra yana zamantawa da matsayin na shi- mai shiga tsaka dan ya hada ma'anar da za ta bada a gane wancan alladhi yarbatu bainal amili wal ismi majrur wanda zai hada tsakanin amilin da sunan da aka wa jarra kenan dan ya gama su in ba dan haka babu wani abu da zai hada su وتجعل الآمن اللازم متأديا إذا هي تسمي آمن وليك دا لازم ne amma zai kuma muta'addiyan hukumar wata kadir a hukunci ko kuma a kaddarance fa yakun ismul majrur sunan da aka masa ji kasan sai ya zama to bi nan da yake maf'ul bi kan baki maf'ul bi ne illa annahu yake ta sai da shi yake cewa majrur ba illa annahu majrur sai da shi mai wasa ji kasa ne بالحروف التعارفة جرى في الآخر مشي تعارفة يجب مثل كون ذاك ذهب التلميذ صباحا إلى مدرسته كان يارو يافهي يساهي زوا مكانتش kaga kenan ila inda ne zaka gama ma'anar farfi'il zahaba lazim yace kaga fi'il zahaba asalin shi lazim ne wa min samma yace to daga nan kuma huwa ajizun an isa ma'ana shi kadai zahaba bai iya tunda ba muta'addi bane kenan shi da kanshi karan kanshi bai iya bada a gane ma'ana tunda inda muta'addi ne da ya iya bada a gane ma'ana to shi harafi ne wanda ke eh, kalma ce lazim to ya za a yi tunda ba zai iya sada ma'anar ba zo da haka kenan ba zai iya ba da ba ma'ana a kai tsaye ake ce al-mubashir kai tsaye ake ce an isa al-ma'anar mubashir ila kalimati madarasa madarasati ba zai iya badawa ma'ana a kai tsaye zuwa makarantar ta ɗalibin da ya wuce zuwa gare ta kenan yanzu kaga dole a nan in babu ila akwai matsala zahabar tilmizu madrasatahu kaga ila madrasatihi abu kenan zai yi kyau kenan ba zai bada ba yadda za a gane to dole a nan sai an bukaci ne bizalika atayna bil wasit shi yasa muka zo da mai shiga tsaka tsakiya shine harfu huwa harfu jar shine harfu jar ila yace gaira annana sai dai mu la nu'aribu kalimata madrasa yace maf'ula bi ba za mu ce madrasa ba yanzu ta zama maf'ulun bi haqiqa li'anna majrurun bil harf domin amun jarra da harafi kenan ba ma ce ba ma ce maf'ulun bi haqiqata yace huruful jar al asaliya to harfan da muke magana na jarra na asalin hiya ila hatta khala ada haja fi an ala منذ منذ منذ كي الواو التاء كمان سنة أنا أصلي زي ما أنا زائدة حروف الجمع الزائدة
amma tsakanin su aiki nan ba a wani zakar mutum hazin musulmi ko kuwa
kuma shi a shi a gani azumin da ake ramawa wanda ya ko ya nazar haka ko kuma wanda ya saka shi wajen rama shi amma azumin sadi kaddara idan mutum ba shi da lafiya ne saboda haka azumin ramadan ya kama bai samu damar yi ba saboda ba shi lafiya har ya mutu wani ba ya mashi azumi ba kare sai a ce mai dama mai ce kai shi cewa dama ya Allah cewa kan muku maridan aw ala safar da mun cewa za yi saboda haka ce dan wanda za a ci wanda za a lawa mai sai irin wanda suke da kuma sakaci yawwa ko a baya bari ko sakaci ko kuma irin azumi na nazar da sauransu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Thank you.